bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah an abi ya'la an samo daga abi ya'la baban ya'la shaddad ibn aus shine shaddad dan aus radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace inna allaha katabal ihsan ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa ko ya wajabta kyautatawa a bisa komi fa idza qataltum idan za ku yi kisa fa ahsinul qitla ku kyautata kisan wa idza dhabahatum idan za ku yi yanka fa ahsinul dhabaha ku kyautata yankan wal yuhidda ahadakum shafaratahu dayan ku ya wasa wukan shi da kyau wal yurih dhabihatahu ya hutar da abin yankan shi rawahu muslim muslim ya rawaito shi a duba da kyau an abi ya ala an samu daga baban ya ala sharhin shi ko shaddad ibn aus shine shaddad dan aus radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi annabi an an rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce inna allaha katabal ihsan ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa a cikin komi komi ne ne akwai yanda in kai ka kyautata in kai ba haka nan ba ka munana shi kuma kyautatawar ake so ka yi an fahimta ko ya ce fa'iza ƙataltum ko kisa za ku yi fa'aha sinul ƙetila ku kyautata kisa mutum ne ya kashe muku mutum aka ba ku shi ku je ku kashe shi to ku kyautata kisa yaya ake kyautata kisa ka ku je ku dinga gutsuro shi da gutsire-gutsire har ya mutu ku yanko hannun ku yanko ƙafa guda ku yanko hannun dama ku yanke mai yatsotsi ku yi ta'azabtar da shi haka nan ku kwankwale mai ido ku shabce hanci ku yanke kunne hal ya mutu a'a ba haka ba ake kawai a faɗi abin da ya yi gashi gashi gulashi ɗaya a kashe a yanke kan shi shi kenan ɗayan ku da zai ya taɓa halartar a cikin kuna san ba a rasa alhazai wanda suka jima a makka ko ɗayan ku ya taɓa halartar inda ake kisas za ku yi mamaki inda ake kisas inda ake yanke kashe mutum in yayi laihi shari'a ta tabbatas wani mutum ne a bisa kanshi da wata irin wuka da alƙalin yana hodi kuma a mai talqin yayi la ilaha illallah yayi ta la ilaha illallah abin burin shi a bar shi in sallah zai yayi in kai mai yau kalle kallon mutane ne ma sai dai ka kai a ƙasa ha an ida wata irin wuka ce daga wani gwalak shikenan ba datsawa ba ce yayi ta datsawa yayi ta datsawa ba haka nan bane wata irin wukati baka shirya ba sai ta yi baka kallon gurma zaka ga kawai sai dai kaga kai a ƙasa sai dai ka ji mutane sun yi kabbara fa ahsanul qatala ku kyautata kisa wannan kenan yace kuma wa idza zabahatum idan za ku yanka abu na ci kaza ce rago ne duk dai abu wanda za ku yanka fa ahsanul dabaha ku kyautata yankan yaya ake kyautata yanka sai annabi ya gaya mana sai ya ce wali hidda ahadakum shafaratahu ɗayan ku ya wasa wukar shi da kyau kakka je ka ɗauko wuka da dalalla a aka wasa ta wukar da kyau tukwana wali yurihi da bihatahu dan ya hutar da abin yankan shi ka wasa wukar da kyau kuma kakka kawo in rago ne ana kishin shi ana kada shi ana daga ana yau sai an yanka ka ka gama shi da yara ana hawa kan shi ana dirbkiya wannan ka munana a zo a daidaita shi ka daidaita ka wasa wukarka bismillahi allahu akbar ka yanka ka yanka ka maida wukar ƙasa ƙasa ka maido ta sama sama ka yanke makogoro da jannaye da jijiyoyi guda biyu manya wanda suke kai jini kai makogoro shine wannan wanda muke gani da ka kama wuyanka ai ba nan ba abinci yake bi iska ce take bi ta nan inda tuwo yake bi yana bayan shi shine ake ce ma jannaye ban san me kuke kiran shi ba jannaye baka zama gurin mahauta da jijiyoyi guda biyu manyan jijiyoyi da kai guda daga nan da kai guda daga nan su suke kai jini kai ka yanke makogoro da jannaye ka karkata wukar ta yi ƙasa ka karkato ta yi sama shikenan an ida yanka amma ka ɗauko wuka da dararra kai ta gurzawa kana gurza amshi wasa muni ka ɗauko ka koma kai wannan kamuna na annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim muslim ya rawaito shi wallahu ta'ala a'lam hadisi samin ashara hadisi na 18 an abi dhar an samo shi daga abi dhar jundabu bin abi jidad bin bin junadata shine jundabu dan junadata wa abi abdurrahman da shi da abi baban abdurrahman mu'az bin jabalin mu'az dan jabalin radiyallahu anhuma yarda Allah ta tabbata a gare su annabi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama kala annabi ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk yanda kake wattabi sayyi'atal hasana ka bi mugun aiki da aiki mai kyau tamhuha sai ka shahe ta wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ka zamna da mutane da hali mai kyau rawahu tirmizi tirmizi ya rawaito shi wa qala yace hadisun hasanun hadisi ne mai kyau wa fi ba'din nusukh a cikin wasu littafai kuma hasanun sahihun zaku gani hadisi ne mai kyau ingantacce wannan shine kashin baki an abidar al-gifari shine abidar an samo daga abidar jundab bin abi junadata bin junadata jundab dan junadata shi wannan hadisin mutum biyu suka rawaito shi da shi da wa abi abdurrahman muaz bin jabal da abi baban abdurrahman muaz dan jabal radiyallahu anhuma su biyun duka yarda Allah tabbata gare su su kuma an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kala lalle annabi ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk yanda kake ku lura da kyau ba ta akai ba duk inda kake ta akai duk yanda kake haythu ma kunta in aka ce duk inda kake kenan guri ne ake nihi kana wannan gari ko kana wannan gari ko kana wannan gari to ba shi kadai ba duk yanda kake kuma ya kumshi da garin kowane gari ya kumshi da halin da kake ciki na talauci ko na arziki ko halin da kake ciki na rashin lahiya ko na lahiya ko halin da kake ciki na aiki ko rashin aiki duk yanda kake duk inda kake duk yanda kake ka ji tsoron Allah kawai kuma wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ka zauna da mutane da kyakkyawar mu'amala wa khaliqin nas ittaqullaha haythu ma yani gaban haythu ma kunta wattabi'i sayyi'atil hasana tamhuha wattabi'i sayyi'atil hasana tamhuha ka bu mugun aiki da aiki mai kyau sai ka shahe shi shi aiki mai kyau kamar eponge ne mashahi ne gom ne na shahe mugun aiki shi aiki mai kyau daga kayi mugun aiki guda daga ka saba ma Allah maza maza ji ka kai maza maza abinda Allah yake so ittinani maza maza kai ka saba ma Allah to isaraka ko in azumi ko ji ka kai sallah raka'a biyu ka roki gafara ko isaraka da sababin saraka wannan kana neman Allah ya hima wannan abin da kai da ittabi ka bi ta kawai daga kai mugun abu to ittinani maza maza kai wani aikin kirki ta muha sai ka shahe mugun abun daga kai mugun abu yi kokari kai aikin kirki sai ka shahe mugun abun saboda zai hado maka sai ya hado maka yi hankali da irin kuma hado ma da zai yi baka san bayin da zai biyo baya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ka zamna da mutane da kyakkyawan hali in maza ne aita akai ma idza ja in ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinuhu fazawwiju wanda yazo muku neman aure gidanku sai in kun yarda da halin shi da addinin shi tukwana za ku aura mai ɗiyauku kaga ba a ce ba addini kadai da yawa suna da addini ba su da halin kirki za ga mutum multazam ahlus sunna cikakke ya san addinin shi amma bai da halin kirki annabi bai ce ba aura mishi ta akai khuluquhu wa dinuhu wani ko mai hali ne mai kyau amma dan bid'a ne kasurgumin dan tijaniya ne ko ka ko kadiriya ko ɗaya daga cikin ɗarikoki ko dan shi'a ko dan mi shi ma ba a ce ba a aura mishi khuluquhu wa dinuhu halin shi da addinin shi sai kun yarda to kwana zaku aura mai diyanku rawahu turmuzi turmuzi ya rawaito da sharhin abin da yake gaban shi wallahu ta'ala a'lam wannan shine hadisi na 18 alhadithu tasi ashara hadisi na 19 an abi abbas an samu daga baban abbas an abi abbas abdullahi ibn abbas abdullahi dan abbas hallo kun ji shi makakan shi abbas ne radiyallahu anhu anhuma yarda Allah ta tabbata a gare su qala yace kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana ina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuturta ni fa qala ku ya kuturta ni ya dauko ni a kuturi ya goyo ni a bayan dabba fa qala sai yace ya gulam ya kai wannan yaron inni uallimuka kalimat ni zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazullah ka kiyaye dokokin Allah ya hafazak Allah zai kiyaye ka ihfazullah ka kiyaye dokokin Allah tajiduhu tujahak zaka same shi a gaban ka iya taimakon ka idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roko ka roki Allah wa idza anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako gurin Allah wa'alam ka sani annal ummata dukkan al'umma lauji ta ma'ad ala an yanfa'uka bi shay'in da za su haɗu gaba ɗaya suna so su amfane ka da wani abu ɗaya lam yanfa'uka illa bi shay'in busu isa ba su amfane ka da komi illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka sai dai da wani abu wanda dan dama Allah ya rubuta naka ne wa inijtama'u haka idan suka haɗu ala an yadurruka bi shay'in suna so su cuta ma da wani abu lam yadurruka bisu isa ba su cuta ma da komi illa bi shay'in sai dai da wani abu kad katabahu Allahu alaik wanda dama Allah ya rubuta a kanka sai ka sai abun ya same ka rufi'atil aqlam an dauke alqalimman da aka rubuta wannan kaddare wajaffatis suhuf takarrim ma har sun bushe rawahu turmuzi turmuzi ya rawaito shi Waƙala hadisun hasanun sahi ya ce hadisi ne mai kyau ingatacce wa fi ruwayatin gayar turmuzi a cikin wata ruwaya kuma wadda ba ta turmuzi ba ihfazillaha ka kiyaye dokokin Allah tajiduhu amamaka zaka samu Allah a gabanka yana taimakonka ta'arraf ila Allah fir rahai ka san Allah a cikin yalwa ya arifuka fi shidda zai san ka a cikin tsanani wa'alam ka sani anna ma aka ta'aka duk abin da ya kuskure maka lam ya kulli yusibuka daman bai zamanto ba zai same ka wa ma asabaka duk abin da ya same ka lam ya kulli yukhti'uka daman bai zamanto ba zai kuskure ma wa'alam ka sani annan nasara ma asabar nasara tana tare da haƙuri wa annal faraja ma'al karb yayewa daga bakin ciki tana tare da bakin cikin wa anna ma'al usri yusra ka sani duk cikin tsanani akwai sauki wannan hadisi kenan a saurara ayi shiru a duba shi da kyau al hadisi tasiu ashara sharhin shi ne za a yi ko hadisi na goma sha tara a duba da kyau an abi abbas an samo daga baban abbas abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yarda Allah ta tabbata a gare su kala yace kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yawman yawman wata rana wata rana ina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama a bisa dabba ya kuturta ni shine ya dauko ni a kuturi bayan dabba shine kuturi ya dauko shi a baya ya kuturta shi yauman wata rana faƙala sai annabi ya ce mini a yi shiru a bar magana a yi shiru a bar magana faƙala sai annabi ya ce mini ya gulam ya kai wannan yaran inni u'allimuka kalimat zan sanar da kai wasu kalmomi in fazillah ka kiyaye dokokin Allah ya hafazak Allah zai kiyaye ka kaga jin mai kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye shi alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah yace duk wanda suka yi imani basu cudanta su ba imanin su da zalunci shine kahurci sun kiyaye dokokin Allah ulaika lahumul amnu su suke da security su suke da amnu zaman lahiya wa hum muhtadun kun sune shiryayyu masu shirya suwa ka kiyaye dokokin Allah kawai Allah zai kiyaye ka eh fazillah ka kiyaye dokokin Allah ta jiruhu tijahaka zaka same shi yana taimakonka in ka kiyaye dokokin Allah shi ma Allah bai manta da kai Allah bai taba manta da dosiyan kowa ba ya san kowa kuma iya tare da kowa sai yake gaya mai tsantsal aƙida ce tsantsar komawa ga Allah idan sa'alta fas'alillah idan zaka yi roƙo to ka roƙi Allah in ɗayanku a wani hadisi annabi ya ce in ɗayanku bukata ta kama shi wanda dole sai ya tambayi wani ya fara tambaya Allah da fari ka tashi za ka gidan wani ka tambaye shi wani abu to ka roƙi Allah ya baka tukwana in bukatar dole ce sai ka tambaye shi ko da ɗan uwanka ne ka roƙi Allah ya baka tukwana ka roƙi Allah kullum bukata ka kamaida ta ga Allah Aisha take cewa sallallahu shis'ina'al ku tambayi Allah katanar takalmi in takalmin ku ya cire ku dinga roƙon Allah kal ya raba ku da katanar takalmi dan kankancin abu ku duba shi kuma ba kankanci bane mutum yana tsakar tahiya takalmin ya cire kaka a titi kun san wani ya sa kafa ɗaya yana tsaya da ɗaya kuma an hana sai dai ka huda su duka ka rike kun san ba daɗi sai ka kunyata idan za ka yi tambaya ka roƙi Allah wa idasta anta idan za ka nemi taimako neman agaji isti'ana fasta'in billah ka nemi agaji ka nemi taimako gurin Allah wa alam ka sani annan wa alam ka sani annal ummata in an ce al'umma gaba ɗaya al'umman musulmi gaba ɗayanta al'umman musulmi ita ake bayani duk duniyan nan al'umman musulmi duk duniyan nan law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in duk duniyan nan su haɗu a kanka suna so su amfane ka da abu ɗaya ku duba kuma ganin yadda take duk duniya kowa ya ka taimakon shi a kanka kai kaɗai so ake a taimake ka da abu ɗaya sai annabi ya ce lamyan fa'uka ba su isa ba su amfane ka da komi lamyan fa'uka ba su isa ba su amfane ka da komi illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka in kaga sun amfane ka to wani abu ne dama Allah ya rubuta naka ne ko ba su sai ka same shi illa bi shay'in sai dai da wani abu kad katabahu Allahu laka wanda Allah ya rubuta naka ne wa in istama'u haka idan suka hadu gaba ɗaya duka al'ummai ala an yadurruka bi shay'in suna so su cuta maka da wani abu ɗaya annabi yace lam yadurruk bisu isa ba su cuta maka da komi in kaga sun cuta maka illa bi shay'in sai dai da wani abu kad katabahu Allahu alayka wanda Allah ya rubuta shi a kanka wanda dole sai ya same ka kaddara ci dan ka san mazancan haka yake sai annabi ya ce rufi'atul aqlam gide rubutun alqalamin da aka yi an rubuta wani zai samu kaza wani kaza zai same shi hal an ida rubutun an dauki alqalamin wajin fatu sof hatta karin ma sun bushe haka ne kawai haka sai to wannan ita ruwaya turmuzi ce shi ne wanda ya ce hadisi ne hasanin sahihun amma akwai ruwaya wadda ba ta turmuzi ba shi kuma ga yadda ya zo da ita in fazilla ka kiyaye dokokin Allah ta ji duhu amma maka za ka same shi amma maka a gabanka yana taimakonka a gaban rayuwarka yana taimakonka ta'arraf ilallahi fir raha'i ka san Allah a cikin yalwa menene yalwa yalwa iri nawa ce akwai yalwa ta dukiya lokacin da kake da dukiya ba lokacin da kake da talauci ba akwai yalwa ta lokaci lokacin da baka komi ba lokacin da shigulgulla ba suka dame ka akwai yalwa ta shekaru lokacin da kake da ƙarhi ba lokacin da ka rubge ba ka tsuha akwai yalwa ta zamani zamanin da an baku kuna yi ba zamanin da aka hana ku ba to dukkan wannan ka ribance ta a sanin Allah abin biyayya ta Allah a aikin Allah tukuru shi kuma Allah ya arifuka fi shidda to duk lokacin da ka shiga tsanani sai Allah ya soka zai san ka ya gano ya taimaka maka bugaba hadisin salasatun mutane uku wanda suka shiga cikin kogo dutse ya gangaro ya rihe su kun ga sun yi ma Allah aiki sun bi Allah sun yi aikin musulunci sun bi Allah a cikin yalwa yanzu da suka shiga cikin tsanani sai suke yin tawassuli da aikinsu na kirki ya Allah ina da uwaye ka san yanda suke ya Allah na musu kaza na musu kaza Allah in dai ka san dan kai ne wannan abun Allah ka hudda mu sai dutse ya ja baya nabi ya faɗi abun da ya na uku ya faɗi kawai dutse sai bude da suka hoto sun san Allah a lokacin yalwa sai Allah ya san su a lokacin tsanani an gane ko yace ya arifuka fi shida wa alam ka sani anna ma aka ta'aka duk abin da ya kuskure maka a duniya lam yakun li yusibuka dan dama abin bai zama to ba zai same ka a kaddara ka babu shi Allah ya hana bai samun ka Allah ne ya hana wa ma asabaka kuma ka sani duk abin da ya same ka lam yakun li khutuka bai taba zamantawa ba zai kuskure ma sai ya same ka sai dai addu'arka wa alam ka sani annan nasara ma asabar duk cin nasara iya tare da hakuri in menene sai kai hakuri zaka ci nasarar shi kai hakuri kuma wa annal faraja yayewa daga bakin ciki ma'al karb tana tare da bakin cikin karbun bakin ciki huzunun da karbun duka bakin ciki ne ai sai bakin cikin ya zo tukwana yayewa zata zo ko to shine wa annal faraja ma'al karb yayewa daga bakin ciki tana tare da bakin cikin sai bakin cikin ya samu sai kuma Allah ya yaye maka shi wa annama al usri yusra kuma ka sani duk cikin tsanani akwai sauki kuma ku duba nan tafsir din shi Allah da yace inna ma'al fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran a ka'idar larabci ai al usri al usri aka ce ko alif da lam aka same duka na farkon ayat da na biyu to kenan abu ɗaya ne ma'arufu ne ma'arifa ce ma'al usri wannan usri din fa inna ma'al usri wannan ma'ari wannan tsananin shi ɗaya ne ko amma yusra kin fa na farko yusra sauki diyawa na biyu ma yusra sauki kenan in ka duba ayoyin guda biyu tsanani ɗaya ne da sauki biyu malaman tafsiri suka ce ai sauki biyu tsanani ɗaya bai isa bai rinjayi sauki biyu na Allah shine fa inna ma'al usri yusra al usrin duka shine dai saboda da ma'arifa aka kawo shi amma yusra din sai a kawo shi babu babu ma'arifa wallahu ta'ala a'lam wannan shine hadisi na 19 al hadith al 20 hadisi na 20 an abi mas'ud an samo daga abi mas'ud shine uqba bin amr uqba dan amr al ansari mutunan madina al badari wanda ya yakin badar radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi kale yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكين الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن مما أدرك الناس yana daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatil ula daga zance na annabawan farko idza lam tastahi idan bakka jin kumya fasna ma ita to kai abin da kake so rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi wannan kenan kashin bakin hadisin sharhin shi an abi mas'ud daga baban mas'ud shine ukuba bin umar ukuba dan umar al-ansari in kuka shi an ce al-ansari mutumin madina kun san sahabbai akwai muhajirin wal ansar muhajirin sune wanda suka kauro daga makka suka zo madina al-ansar sune yan madina to shi wannan al-ansari ne mutumin madina ne radiyallahu anhu ya albadari kuma da shi aka yi yakin badar kun san duk sahabin da ya yakin badar iya da wata daraja ce wadda ta hi sauran sahabbai eh iya da wata daraja wadda take babba jibril yake ce ma rasulullah hatta a cikinmu mala'iku yace waɗanda suka halarci yakin badar ba daidai ba suke da wanda ba su halarci ba yakin badar wannan addu'a da annabi ya ta daga hannun wannan daraja ce akwai sahabban da suka yi ta wasu abubuwan su suka yi wasu abin da ba daidai ba daga baya aka ce sahabai har sun shi haushi ma kamar sahabin nan da ya rubuta wasiƙa cewa aje a tsare mai kayan shi a makka ko da umar ya ce a bashi shi ya bige shi sai annabi ya ce wa ya gaya ma badari ne fa ya yaƙi badar fa la'alla Allah ya leka zukatan wanda suka yaƙin badar ya ce ku yi ku abin da kuka ga dama fa inni gafarta lakum ni na gafarta muku waɗanda suka halarci yakin badar a ce wane badari ne babban abu ne radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna mimma adraka nas yana daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatil ula daga zance na annabawan farko idan lam tastahi fasna ma ita idan baka jin kumiya to i abin da kaga dama to kalwa mutum ya ɗauka cewa kawai ya je ya ji abin da ya ga dama ake nihi a'a aiko da a gida ma haka in uwa tana ma ɗanta faɗa ba ku ji ba sai ta ce to je ka kai abin da kake so in kai baka jin kumya kenan ana nihin kada ka dinga yin wannan abun ka dinga yin abin kirki ana iya cewa mutum to in baka jin kumya je ka kai abin da kake so magana ce kuma ba ita ba aka nuha an fahimta ko to wannan hadisi kenan hadisi na ashirin rawahu bukhari wallahu ta'ala a'lam